الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidu tauhid wanda ke ƙofar gidan dr muktari anda aliyu da ke unguwar gra a cikin garin azare jihar bauchi tarayyar najeriya a wannan yammaci na alhamis 23 ga watan shawwal hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wadda yake dadai da biyu ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya wannan za ta zama ita ce halka ta 121 a tarihi da muke karantawa na amirul mu'minin umar ɗan khattabi allah yarda da shi idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun karanta misali cikin misalai da suke fito mana da irin yadda sayidina umar allah yarda da shi yake zagawa cikin dare wato rangadi kenan yake zagawa a cikin garin madina cikin dare wato aikin sintiri wannan misali da muka karanta ba mu karkare bayani kansa ba sai lokaci ya cin mana misalin an hakaito mana isa ce wacce ta faru da sayidina umar allah yarda da shi a irin wannan zagawa da ya saba yi na dare cikin garin madina riwayar an samo daga ɗaya daga cikin maulansa wato aslam aslam yake ba da labari cewar wata rana suna zagawa tare da sayidina Umar kamar yadda muka karanta wannan kissar a makon da ya gabata cikin garin Madina sai sayidina Umar ya ji ya gaji sai ya je jikin katangar wani gida ya dan jinginu dare kuma a daidai wannan lokaci ya raba a yayin da ya jinginu jikin wannan katanga na wannan gida sai ya ji wata mata daga cikin gidan tana umarni wa ‘yarta cewar maza ‘ya'yata tashi ki je zuwa ga wancan nono dama sun saba sana'ar nono suna ɗaukar nono tafi da shi kasuwa su sayar wannan ita ce sana'arsu da wannan sana'ar suke cin abinci da sana'ar suke bukatunsu na yau da kullum to sayidina umar katangar wannan gida da ya jinginu gare ta sai ya ji muryar matar gidan tana ba da umarni wa 'yarta cewa maza ta tashi ta je zuwa ga nonon da suka tatsa wanda in gari ya waye za su tafi da shi kasuwa su je su sayar ta je ga nonon ta ɗebi ruwa ta kwara masa ta gauraya nonon da ruwa don ya ƙara yawa ta yadda idan suka je kasuwa za su sayar da shi da kuɗi mai yawa wanda in da nonon bai fi su sayar da shi dirhami goma ba yanzu idan aka gauraya shi da ruwa ya ƙara yawa sai su sai da shi dirhami goma sha biyar wannan shi ne algus ha'inci kenan wannan ya ta wannan mata sai take cewa mahaifiyarta shin baki ji tsawatarwar amirul mu'mini na umar ba ta ce wani irin tsawatarwa kuma ya yi sai ‘yar take cewa ya tsawatar kan cewa kar a kuskura a gauraya nono da ruwa a je a sayar da shi a matsayin nono sai uwar ta cewa ‘yar to nan kan da gani sai ke ina amirul mu'mini ne yake anan ai baya ganinmu daga shi har mai shelansa duk ba sa ganinmu maza tashi ki je ki gauraya nonon da ruwa ya ƙara yawa gabanin gari ya waye wannan ‘yata ta sai ta sake mayar mata da martani cewar idan amirul mu'minina baya ganinmu to aika ubangijinsa yana ganinmu to wannan lafazi na wannan ‘ya ya burge sayidina umar Allah yarda da shi kamar yadda muka karanta a makon da ya gabata sai ya ce wa abokin tafiyarsa aslam kenan ya aslam yi alama wa ƙofar wannan gida sannan ka gane wane gida ne wannan gidan da muka zo kuma wane layi ne wace anguwa ce kenan akwai aniyar sayidina umar to da gari ya waye sayidina umar ya fito majalisinsa sai ya umurci aslam maulansa kenan ya je ya duba wannan gida da suka ji murya na fitowa na uwa da ya ya gane shin waɗannan mata guda biyu suna da mazaje ne ko ko ba su da mazaje ya zo masa da labari aslam da ya je sai ya tarar da waɗannan mutane guda biyu mata guda biyu uwa ce da ya uwar ce take umarni wa ya ta tashi ta gauraya nono da ruwa ‘yar kuma tana nuna hakan bai dace ba saboda saidina Umar ya hana, su ita kuma ta ji ta yi biyayya wa shugabanta, tunda biyayya wa shugaba biyayya wa Allah ne, wa a wa a rasula wa ulil amri minku. Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma ku yi ɗa'a wa Allah, ku yi ɗa'a wa manzan Allah da kuma majibinta al'amarinku, su ne jagororinku shugabanninku wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni wa sahabbansa duk wanda aka jagorantar a kansu su ji su masa ɗa'a su ji su masa biyayya har aka yi tambaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin wannan shugaba da aka ɗora a kanmu ko da ya zalunce mu ya yi babakere a kan dukiyarmu ya danne mana haƙoƙinmu mu ji mu masa biyayya aka yi tambaya manzan Allah annabi ya ce ko da ya yi babakere a kan dukiyarmu ya danne muku haƙoƙinku ku ji ku masa biyayya ji annabi sallallahu alaihi wasallama to ita wannan yarinya sai take nuna wa mahaifiyarta wajibcin biyayya ma shugaba sai da na umar sannan kuma a yayin da ita mahaifiyar ta nuna cewar to ai sayyidina Umar baya wannan gida namu bai san me ke kai ka tsakani na ni da ke ba sai yar tunda ya ce da ta samu tarbiyya nagartacciyar tarbiyya a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce to ai ko da amirul mu'minina baya ganin mu ubangijinsa yana ganin mu kenan tana tsoron ubangiji subhanahu wata'ala kuma tsoron ubangijin ne ma yasa ta biyayya wa shugabanta to tunda wannan hani in ta aiwatar da shi na farko ta saba wa ubangiji na biyu ta saba wa shugabanta saba wa shugaba kuma saba ubangiji ne duka ba za ta aiwatar ba sai ba ta yi da'a wa mahaifiyarta ba saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga halitta wajen sabawa mahalicci sai ba ta yi da'a wa mahaifiyarta ba wannan shine faɗin Allah maɗaukacin sarki dangane da iyaye iyaye tilas ne a musu biyayya tilas ne a musu ɗa'a sai dai idan sun umurci ɗa da saɓon ubangiji to a nan gurin fa ɗa ba zai musu biyayya ba shine faɗin Allah maɗaukacin sarki wa sainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir sai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wannan shine fadin Allah dangane da mu'amalantar iyaye Allah madaukakin sarki ce wa sainal insana biwalidayhi kuma mun yi wasici ga mutum dan adam dangane da iyayensa guda biyu uba da uwa Allah ce mun masa wasiya dangane da iyayensa guda biyu uwa da uba sai Allah ya yi sharar fage cewar hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin daga cikin hikimomin da suka sanya aka yi umarni wa ɗa ya yi biyayya wa iyaye saboda iyayen nan ba irin wahalarsa da ba su sha ba tun daga shigan cikinsa da renan cikinsa da haihuwarsa da renonsa da yaye shi da ba shi tarbiyya da ba shi ilimi har ya zama mutum duk iyayensa ne suka sha wannan gwagwarmayar shi ne hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni kan rauni yau ciyon baya gobe ciyon ciki jibi danka gata tashin zuciya yau ta kasa cin komai haka ta wuni banda bakin ruwa ba abin da ta iya tasha ga abinci tana gani amma fi karfinta sai dai ta ci kasa duk dai laulayi ne na ɗaukar wannan ciki nasa to kaga ko tilas ya yi musu biyayya saboda wahala da gwagwarmaya da suka sha akan ɗaukar cikinsa da kuma haife shi da renonsa da masa tarbiyya wahnan ala wahnin Allah ya ce wa fisaluhu fi amain har aka haife shi aka rene shi har ya kai munzalin yaye tsawon shekaru biyu aka yi ana wahala akan wannan yaro a lokacin da bashi da lafiya duk iyayensa ba su da lafiya lokacin da yake dariya iyayensa na dariya lokacin da yake kuka zukatan iyayensa na tafarfasa in yayi bacci iyayensa su samu bacci in ya gagara bacci iyayensa su kasa bacci wa fisaluhu fi amai har sai da ya kai shekaru biyu yayin da aka yaye shi Allah ce anishkurli wa liwalidayka saboda haka ka gode mun ni da na halicce ka na halicci iyayenka sa'annan kuma wa liwalidayka ka gode wa iyayenka da suka yi sababin zuwanka duniya suka sha gwagwarmaya suka sha wahalhalu wajen haihuwarka wajen renonka wajen baka tarbiyya wajen baka ilimi anishkurli wa liwalidayka Allah ce ilayyal masir gare ni makoma take amma sai Allah ya ce wa in jahadaka in iyayen za su yi fito na fito da kai ala an tushrika bi akan kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilm bisa abinda baka da ilimi akai abinda mutum yake da ilimi akai shine kadaita Allah wajen ibada to yanzu inda iyayenka duk da an maka umurni ka musu da'a ka musu biyayya inda za su yi ta fito na fito da kai akan sai ka yi shirka da ni ka haɗa ni da wani wajen ibada ka saba min mafi girman sabo a ban ƙasa shine shirka Allah ce fala to taikuma to anan karka musu da'a karka musu biyayya amma kuma hakan ba shi ke nuna cewar ka ƙulla gaba tsakaninka da su ba ka bijire musu ka fanɗare musu a'a sai ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kai mu'amala da su a duniya tare da kyautatawa ka kyautata ka kyautata musu mu'amala ko da su din ba na kirki bane ko da su din ba na kwarai bane kawai dai in sun nemi ka saba min ne nan ba za ka musu biyayya ba amma nan ba shi zai shi ke nuna cewar ka saba musu ba to abin da wannan yarinya ta yi kenan tana da'awa mahaifiyarta amma wajen saba Allah ba za ta yi da'awa mahaifiyarta ba to wannan al'amari ya burge sayyidina Umar kwarai da gaske to shine yasa Aslam ya je ya gano masa wannan gida muryoyi guda biyu nan da yake ma'abota waɗannan muryoyi guda biyu suna da mazaje ko ba su da shi to aslam da ya zo gidan ya kwankwasa aka masa izini ya shiga sai tarar uwa da yaci uwar ba ta da miji mijin ya rasu ita kuma yar dama budurwa ce ba ta ma taɓa aure ba to shine aslam ya jiyo da wannan labari ya zo ya isarwa sayidina umar allah yarda da shi to sayidina umar da ya ji wannan labari sai ya sa aka nemo masa ‘ya'yansa guda uku wannan duk mun karanta a makon da ya gabata da abdullahi bin umar wannan shine babba cikin ‘ya'yan sayidina umar da abdurrahman bin umar sai kuma asim bin umar waɗannan ‘ya'ya guda uku na sayidina umar sayidina umar ya sa aka kira su suka zo sai yake ce musu a cikinku wake da buƙatuwa zuwa ga mata in aurar masa kenan wannan yarinya da sayidina umar ya ji waɗannan batu nata nagartaccen batu ya burge sayyidina Umar sai bayanci cewa irin wannan mata ya kamata mutum ya aura saboda mace ce ta gari in ka tashi zaka yi aure ka ka zabo mata ta gari haka annabi ya ce annabi ya ce ana auren mata dan ɗayan dalilai guda uku ana auren mace dan kyanta wani kyau ne zai ja hankalin shi ya ji cewa yana so ya auri wannan matar ana auren mace don kudinta wani dukiya ce macen take da ita mai tarin yawa kwaɗayin wannan dukiyar yasa yake so ya aure ta ana auren mace don asalinta an san iyayenta an san kakaninta ina aka haife ta ina ne garin kakanin kakaninta an san asalinta to wani don haka yake auren mace saboda ya san asalinta sai dalili na hudu ana auren mace don addininta annabi a ƙarshe sai ce yana maka wasiya kai musulmi na ƙwarai in ka tashi aure karka kalli waɗancan sabubba guda uku kalli sababin ƙarshen nan addini ka auri mace wacce take mai addini in ka haka za ka yi babban rabu za ka ribatu duniya da lahira kai za ka ribatu 'ya'yanka ma za su ribatu to sai umar da ya kalli wannan mata mace ce ta gari sai ga ai irin wannan mata ya kamata a aura sai dai shi ba halin auren shi yasa yasa aka nemo masa ƴaƴansa yana kwaɗayin ɗaya daga cikin ƴaƴansa ya aure ta yace a cikin kuwa ke da buƙatuwa zuwa ga aure inda mahaifinku yana da kuzari ma'ana shi yanzu ya tsufa ya ɗan samu rauni a gaɓoɓinsa kaga bai kamata a ce ya je ya auri budurwa ba ya kamata a samu mai ƙarfi matashi shine daidai da ita amma shi da shekaru suka tura ya haura sittin sai ke ga bai kamata ya auri matashiya irin wannan ba shine yake cewa a cikin kuwa ke da buƙatuwa zuwa ga aure in aurar masa inda mahaifinku shi kenan karan kansa yana magana akan kansa yana da kuzari yana da nishadi to da ba wanda zai riga shi auren wannan yarinya saboda yarinya ce ta kwarai wannan yake nuna mana ko a yau mutum ya tashi zai yi aure to idan ya yi ƙoƙarin zakulo mace mai addini mace wacce take ta gari to wannan ya yi babban rabo duniya da lahira saboda za ta taimake shi a addininsa za ta taimake shi a lahirarsa za ta taimake shi a ayyukansa da yake a sana'arsa duk wani abu da ya sa gaba yake yi to wannan mace in ta zama ta gari za ta taimaka masa a kai sannan kuma wannan sababi ne da zai sa ya samar da zurriya wacce take nagartacciyar zurriya mai tsoron Allah domin uwa ita ce makaranta ta farko wacce idan ta zamanto nagartacciya to za a wayi gari ‘ya'yanta su ma za su zama nagartattu saboda ɗa sautari da dama yana tasowa ne bisa tarbiyyar da mahaifiyar shi ta ɗora shi a kai domin shi ita ce take tare da shi galibin awowi duka-duka uba in ya zauna da ɗa ba zai wuce awa uku hudu ba amma awa ashirin da hudu ‘yan awowin da ɗa baya tare da uwa ƙalilan ne ba su taka kara sun karya ba to saboda haka duk turbar da ta ɗora shi a kanta zai tafi idan nagartacciyar turba uwa ta ɗora ‘ya'ya a kai to a kai za su tafi idan mummunar turba uwa ta ɗora ‘ya'ya a kai to a kai za su tafi shi yasa idan ka ga ‘ya'ya sun zama nagartattu to ko shakka babu akwai gudunmawa na uwa wanda bai wuce bai gaza kashi 60 cikin 100 ba to shine sayyidina Umar yake cewa ƴaƴansa Abdullahi bin Umar bin al-Khattab da Abdurrahman bin Umar bin al-Khattab da Asim bin Umar bin al-Khattab a cikin kuwa ke da bukatuwa zuwa ga matan auren masa inda mahaifinku na da kuzari yana da nishadi to da ba wanda zai riga shi auren wannan yarinya nagartacciya to anan sai abdullahi dan umar babban su kenan ya ce ainihin ina da mata ba na bukatar kuma ƙarin aure abdurrahman shi ma sai faɗi irin wannan batu na abdullahi dan umar ya ce ni ma ina da mata kuma ba na da bukatar ƙarin aure to na ukunsu asim bin umar bin al-khattab sai ce ya mahaifina ba ni da mata ka aure mun da wannan yarinya to sai sayyidina Umar Allah yarda da shi ya aika ma wannan yarinya cewa yana so zai hada ta da ɗansa Asim aure yarinya ta sallama ta miƙa wuya sai ya hada su aure da Asim da ita wannan yarinya nagartacciya wannan kissar mun karanta ta a makon da ya gabata to kaga wannan aure da aka yi tsakanin asim dan umar da ita wannan yarinya matashiya nagartacciya mace ta gari me dalilin da yasa auren ya kullu sakamakon rangadi da sayyidina umar yake cikin dare ya gano wannan yarinya da baya yi da ba zai gano ba kaga wannan ya nuna sayyidina umar ya ci gajiyar wannan rangadi da yake fita cikin dare ta fiskoki daban-daban wannan yana daga ciki wannan fiskar tana yacin fiskokin da sayyidina Umar ya ci gajiyar fitarsa da yake yi rangadi cikin dare akwai wata riwaya daban bayan wannan riwayar da muka karanta wacce ibnu manzur ya kawo ta cikin muhtasaru tarihi dimashq riwayar ita ta bambanta da wannan riwayar kaɗan duk da suna shige riwayar yadda take bayyanawa shine cewar sayyidina umar ya saba kullum gari ya waye idan ya fito daga gidansa gabanin ya je majalisinsa yakan taɗe kasuwa ma'ana yakan je ya duba yaya hada-hadan 'yan kasuwa yake cikin kasuwar garin madina wannan yana daga cikin wajiban shugaba ya sa ido bisa yadda 'yan kasuwa ke gudanar da kasuwancinsu saboda 'yan kasuwa a ciki akwai nagartattu a ciki kuma akwai na banza idan aka ce za a zuba musu ido kowa ya ci karansa ba babbaka to fa za a samu matsala a harkar kasuwanci a harkar saye da siyarwa za a samu matsala a kan farashin abubuwa za a samu matsala wajen cutan mutane za a samu matsala wajen algus za a samu matsala wajen ha'inci ɓangarori da dama abubuwa za su rincaɓe dangane da harkar kasuwanci idan shugabanni suka zuba ido wa 'yan kasuwa kowa ya abin da ya ga dama kenan daga cikin haƙoƙin talakawa akan jagorori jagorori su sanya ido akan hada-hadar kasuwanci su sanya ido a kasuwa yaya ake gudanar da kasuwa yaya 'yan kasuwa suke saye da siyarwa wannan yana daga cikin haƙƙin da ke kan wuyan shugabanni shi yasa sayyidina Umar idan gari ya waye gabanin ya je majalisinsa ya fara sauraron masu koke da masu matsaloli da masu bukatu sai ya biya ta kasuwa ya zaga ya ga yaya al'amura ke gudana yaya hada-hadar kasuwanci ke kaiwa da kawowa to a irin wannan zagawa na sayidina Umar kamar yadda ibnu manzur Allah masa rahama ya kawo kissar a cikin littafinsa muhtasaru tarihi dimashq cewar sayyidina umar yana cikin zaga kasuwar garin madina bisa al'ada kamar yadda ya saba sai ya wuce wata tsohuwa tana sayar da nono a kasuwa wata riwayar ta nuna kasuwa ce da ake ci ta dare akwai kasuwar da ake cinta da rana akwai kuma kasuwar da ake cinta ta dare da daddare ake kasuwar to sayyidina Umar a kasuwar da ake ci da daddare a wannan kasuwar ce ya wuce wata tsohuwa tana sayar da nono sayyidina Umar sai ya ce mata ya ke baiwar Allah ki ji tsoron Allah karki yi ha'inci karki yi algus wa musulmai da waɗanda suka zo ziyartar ɗakin Allah karki gauraya nononki da ruwa ya zama nonon nan da kike siyarwa zallan nono ne babu ruwa cikinsa wannan tsohuwa sai ta ce insha Allahu ya amirul mu'minin zan ɗabbaka wannan umarni naka sai da umar ya kaɗa kansa ya wuce ya ci gaba da zaga kasuwa kasuwar da ake cinta da daddare bayan ‘yan wasu mintuna sai ya sake zagayowa gurin wannan tsohuwa da ya zagayo ya kalli nonon nata da kyau sai ya ga kaman ba shi ne nonon da ya wuce ɗazu ya ganta da shi ba ma'ana wannan nonon ya ɗan canja kaɗan sama da nonon da ya wuce ɗazu ya ganta lokacin da ya mata nasiha ya ja kunnanta akan karta gauraya nono da ruwa sai ce mata shin ɗazu da na wuce ban hane ki ba akan cewar karki gauraya nono da ruwa sai ta ce wallahi ban yi ba ta yi rantsuwa ta ce wallahi ban gauraya ba ‘yarta tana cikin ɗan bukkansu da suke kafawa su zauna ciki sai daga cikin bukkar ‘yarta ce ya mahaifiyata ki ji tsoron Allah yanzu kin aikata laifuffuka guda biyu kin yi algus kin yi ha'inci laifinki na farko kenan sannan kuma laifinki na biyu kin yi rantsuwa akan ƙarya kenan ta gauraya nonon da ruwa bayan sayyidina Umar ya bada baya kaɗan yayin da ya mata nasiha akan kar ta gauraya nono da ruwa yana ba da baya ta gauraya nonon da ruwa to ita tana gani da sai da na umar ya dawo sai ya zargi cewar nonon nan da na wuce ɗazu kalarsa ya canja ba shi ba ne yanzu sai ke ƙoƙarin tuhumarta cikin ɗazu ban hane ki ba akan karki gauraya nono da ruwa sai ta yi rantsuwa ta ce wallahi ba ta yi ba ‘yarta tana daga cikin bukka sai ta ce ya mahaifiyata ki ji tsoron Allah kin yi laifuffuka guda biyu kin yi algus kuma kin yi rantsuwa kenan rantsuwa akan me rantsuwa akan akan ƙarya sayyidina Umar sai ji wannan yarinya daga cikin bukka tana wannan magana ransa sai ya baci sai ya fusata har ya yunkura zai ladabtar da wannan tsohuwa saboda na farko ya mata umurni ta saba umurninsa na biyu ta masa ƙarya na uku kuma ta yi rantsuwa a kan ƙarya sai duna umar ya yunkura zai ladabtar da ita sai ga ga yadda fa tana kallo kuma komi aka yi dai uwarta ce mahaifiyarta ce to sai ta ci alfarma yadda ta sai fasa ladabtar da ita saboda nagartan yadda addinin yadda sai duna umar sai fasa ladabtar da uwar ma'ana ta ci albarkacin yadda tunda yar tana zaune kuma a gabanta ne yanzu ya fasa ladabtar da ita to shine anan yasa aka kira masa ƴaƴansa sai yake cewa a cikin kuwa ke da bukatuwa zuwa ga aure in auren masa idan muka kula da kisoshin sun bambanta kisar da muka karanta ta farko tana bayyana cewar a zagawar da sayyidina Umar yake cikin dare anan ne ya ji wannan tattaunawa tsakanin ya da uwa dangane da gauraya nono da ruwa wannan kissa kuma ta biyu da ibnu manzur ya kawo cikin mukhtasar tarihi dimash na bayyana cewa a zagawa da sayyidina umar yake a kasuwa kasuwar da take ci cikin dare a nan ne ya je ya iske wata tsohuwa tana sai da nono ya da hankalinta ya hana ta akan kar ta gauraya nono da ruwa kuma sai ta saba hannun sayyidina umar sannan kuma ta zo ta yi ƙarya sayyidina umar sannan bayan ta yi ƙaryan ta yi rantsuwa akan ƙarya to anan dai sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi kokarin hada ɗansa Asim da kuma wannan yarinya nagartacciya mai addini yayi kokarin hada su aure to wace natija ce ta biyo bayan hada su aure da sayyidina Umar yayi to ita ce aka bayyana mana ƙarshen wannan kissa a shafi na 234 can layi na na ƙarshe a wannan kissa da aka ce wallahi ma kuntu li uti'ahu fil mala wa usiyahu fil khala a can layi na ƙarshe yana cewa fa waladat li asimin bintan wa waladat bintu umara bin abdul aziz rahimahullahu ta'ala wannan ita ce natijar hada waɗannan mutane guda biyu aure asim ɗan sayidina umar da wannan yarinya mai addini mai tsoron Allah can ƙarshe in mun kula layi na ƙarshe ba ƙarshen shafi ba layi na ƙarshe a a wannan kissar da farkonsa ya fara daga an aslam ya ce fawaladat li asim bintan da aka hada asim da wannan yarinya nagartacciya aure sai yarinyan ta au ta haifa wa asim ya wa waladat bintu umara bin abdul aziz ita kuma yar da aka haifa wa asim sai ta haifi umar bin abdul aziz umar bin abdul aziz yanzu ya zama jikan asim asim dan umar dan kaffa kenan wannan abin da ake so a nuna mana tun da yarinyar nan da aka aurar wa asim dan umar nagartacciyar yarinya ce yarinya ce mai addini yarinya ce mai tarbiyya to ita ma da ta tashi haihuwa sai ta haifi yarinyar da ta mata tarbiyya kan tafarkin addinin musulunci yadda ta ita ma da ta tashi ta haifi ɗanta umar ɗan abdulaziz sai ta masa tarbiyya kan tafarkin addinin musulunci haka abin zai ta tafiya har illa ma sha Allah in har ka auri mace ta gari har jikanka na goma in sha Allah za a wayi gari nagartacce ne in dai ka auri mace ta gari wannan fa'idar auren mace ta gari kenan ‘ya'yanka za su zama nagartattu jikokinka za su zama nagartattu jikokin ‘ya'yanka za su zama nagartattu jikokin jikokinka za su zama nagartattu har illa ma sha Allah akwai abin da ake cewa zakka wannan kuma iko ne na ubangiji za a iya samun wanda ya fita zakka cikin 'ya'yanka a ce 'ya'yanka din nagartattu banda wani to malamai suna cewa annadiru la hukuma lahu abin da shi nadir ne kaɗan ne shi ba a hukunci a kansa ana hukunci ne akan galibi alhukumu ala galibi kathir la ala nadiri kali in an tashi za a yi hukunci ana hukunci ne a galibi a duba galibin 'ya'yanka nagartattu ne ko fanɗararru a'a nagartattu ne to ba za a yi hukunci akan wanda shi ya fita zakka ba wanda ya fandare wannan ba za a yi hukunci a kansa ba a galibin ƴaƴansa fa masu tarbiyya ne galibin ƴaƴansa masu addini ne galibin ƴaƴansa masu tsoron Allah ne to wannan ya ya auri nagartacciyar mata to abin da ya faru kenan da aka hada aure tsakanin Asim dan Umar da wannan nagartacciyar yarinya sai zamanto daga tsatsan asif an samu umar ɗan abdulaziz wanda kuma tarbiyya ne na wannan yarinya umar ɗan abdulaziz kuma ni inda musulmi yake a yau na san ya ji tarihin umar ɗan abdulaziz galibin musulmi galibi duk inda musulmi yake musamman ɗaliban ilimi an san tarihin Umar ɗan Abdulaziz nagartaccen mutum ne wanda ana kwatance da shi ya yi jagoranci na shekaru biyu da 'yan watanni a cikin shekaru biyu da 'yan watannin nan ya bar misalai waɗanda suke ba iyaka bila adadin shurin masaki wanda ake kafa hujja da su a yau wajen nagartaccen jagoranci Umar ɗan Abdulaziz akwai misalai da yawa na nagartarsa da zai nuna maka cewar ya samu nagartacciyar tarbiyya ya fito daga gida wanda yake nagartaccen gida wannan shine fa'idan auren mace ta gari Umar dan Abdul Aziz Allah ya masa rahama lokacin da aka zaɓe shi ya zama jagora bai ma san ya zama jagoran ba Amirul Mu'minin da ya rasu a wannan lokaci Sulaiman bin Abdul Aziz Allah masa rahama Umar ɗan Abdulaziz ya tafi jana'izar bayan an kammala jana'izarsa ya taso ya hau kan jakarsa ya kama hanya zai shiga cikin gari sai aka ji algeta na tashi da tambari na tashi na mulki mutane sai suka yo kansa kenan har an riga an zaɓe shi ma ya zama khalifa bai ma sani ba ya zama amirul mu'minina bai sani ba yayi yunkurin in karɓa suka ƙiyarda suka ce dole sai shi shi zai jagorance su to shi ne abu na farko da ya fara yi da ya shiga gidan sarauta da ya shiga gidan mulki sai ya sa gadon sarauta a ɗauka a siyar kuɗin a sa a baitulmali shimfiɗin da aka yi na sarauta a siyar a sa a baitulmali kuɗin labule da darduma da aka suturce fada da su ya ce a siyar a sa kudin a baitul mali ya je ya samu yarsa a matarsa fatima binta abdulmalik bin marwan matarsa ce wacce ya aure ta tun kafin ya zama khalifa ya ce mata zinarin da kike da su su awarwaro su sarka su yan kunnaye da su ta zo daga gidansu ya ce ki zaɓe su ko ki zaɓe ni in kin zaɓi zama da ni to ki kawo aje a sa a baitul mali in kuma kin zaɓe su zan sake ki ki je ki ci gaba da shanawarki ta ce a ita ta zaɓi mijinta ya ce to ka duk wani abu da kika mallaka na kadara a sa a baitul mali yanzu hidima za mu yi wa al'umma musulmi hidima kuma al'umma musulmi ba zai yiwu ba muna cikin daula ya karɓe duka abubuwan da ta mallaka na kadarori da zinari sai aka je aka sa a baitul mali wata rana yana zaune a cikin gidansa sai zafi ya addabe shi sai ya sa baiwarsa ta masa fiffita baiwar ta gaji sai ta ɗau mahuci tana masa fiffita tana fiffita sai bacci ya rinjaye ta sai mahucin ya faɗi gefe ita ma ta faɗi gefe tana bacci umar sai ya ji ba a masa fiffita ya juyo sai ya ga baiwa tana ta bacci idanunta sun yi jajawur yanayinta kuma yanayin gajiyayye sai ce allah sarki baiwa allah sai ɗau mahucin shi ma sai yana mata fiffita yana mata fiffita ta farka a firgice ta kwala ihu sai ce a'a ya kike ihu a yadda nake da rai ke ma kina da rai yadda nake bukata a taimaka mun a mun fiffita ke ma kina da bukata saboda haka karki daga hankalinki karki damu shine ta karbi mahucin ta tafi abunta malamai suna hakaitowa cewar Umar dan Abdul Aziz ya haifi ‘ya'ya guda goma sha ɗaya lokacin da ya zo rasuwa ya bar dinari goma sha takwas dinari goma sha takwas ya bari a matsayinsa na khalifa a matsayinsa na amirul mu'mini ba dinari dubu sha takwas ba ba miliyan sha takwas ba a dinari goma sha takwas su ya bari lokacin da ya zo rasuwa to da aka zo jana'izarsa sai aka masa likafani da dinari biyar a cikin goma sha takwas saura dinari goma sha uku ko a cikin sha takwas to da aka je su a wancan zamani in an zo za a yi birna mutum sayan kabarin ake yi tun da fili ne na wani to sai an sayi gurin da za a birna mutum to da aka zo birne shi gun da za a birne shi sai da aka sayi gurin aka sayi kabarin da dinari hudu kaga can an masa likafani da dinari biyar aka sayi kabarinsa da dinari hudu an hada dinari tara dinari tara a cikin goma sha takwas saura tara yanzu kenan abin da ya saura a gadansa dinari tara ne ya saura yanzu dinari tara nan shi za a raba wa 'ya'yansa su goma sha ɗaya shi ne gadansu to bari mu ji kuma ta ɗaya hannun ɗaya daga cikin kalifofi da suka gabaci umar ɗan abdulaziz wanda ake ce masa hisham bin abdulmalik shi ma ya haifi 'ya'ya guda goma sha ɗaya shi ya yi jagoranci kafin umar bin abdulaziz shi ma ya haifi 'ya'ya goma sha ɗaya shi kuma da ya tashi abin da ya bar wa 'ya'yan nasa na gado ya bar musu dinari dubu-dubu dinari dubu-dubu nawa kenan dinari miliyan ko dinari miliyan ya barwa ‘ya'yansa dubu sau dubu miliyan kenan ya barwa ‘ya'yansa dinari miliyan ‘ya'yansa su goma sha ɗaya to su goma sha ɗaya da ya bar musu dinari miliyan nawa-nawa kowanne zai samu a cikinsu su su goma sha ɗaya kowanne zai samu nawa a lissafi dubu ɗari dubu ɗari biyar dubu ɗari goma ba shi ne miliyan ba to ya bar musu miliyan ɗaya miliyan ɗayan an raba mutum sha ɗaya kowa zai samu nawa aƙalla kowa zai samu dubu casa'in da biyar haka ne akalla kowa zai samu dubu casa'in da biyar a cikinsu kowa zai samu dinari dubu casa'in da biyar wannan ya bar wa ‘ya'yansa dinari tara wannan ‘ya'yansa ya bar musu dinari miliyan ɗaya akalla kowanne ɗaya daga cinsu zai samu dubu casa'in da biyar to mai bayanin sai yake cewa mai hakaito mana kisan sai yake cewa wallahi da idansa ya ga ɗaya daga cikin ‘ya'yan Umar ɗan Abdulaziz yana ba da sadakar doki a fita jihadi da shi, sannan ya ga ɗaya daga cikin ‘ya'yan Hisham bin Abdulmalik yana roƙo ba shi da abin da zai ci. An gane bayanin. Shi Umar ɗan Abdulaziz dinari tara ya bar wa ‘ya'yansa su su sha ɗaya. Hisham bin Abdulmalik dinari miliyan ya bar wa ‘ya'yansa su su goma sha ɗaya, to yau da gobe yau da gobe ya ce sai wata ran ya ga ɗaya daga cikin ‘ya'yan Umar bin Abdulaziz yana ba da sadakar doki da za a fita da shi jihadi, kenan ya samu dukiya, tare da cewa ubansu bai bar musu wata dukiya ba. Shi kuma ɗan Hisham bin Abdulmalik yana roƙon mutane abin da zai ci, abin da zai ci ya fi ƙarfinsa, wanda aka bar masa abin da bai gaza dinari dubu casa'in da biyar ba, to shine mutane sai suke tambayar Umar dan Abdulaziz lokacin da mutuwa ta zo masa cewa kai yanzu gashi zaka mutu zaka koma ga Allah subhanahu wata'ala me ka bar wa ƴaƴanka na dukiya da za su gada Umar sai ya ce musu na bar musu takawa tsoron Allah na bar musu in har sun zamanto na kwarai in har sun zamanto na gari Allah shi yake jibintar al'amarin mutane na kwarai ni dai yanzu gadon da na bar musu ita ce tarbiya kyakkyawa da kuma takawa da na basu na tsoron Allah saboda Allah shi ke jibintan al'amari na mutane waɗanda suke salihai in har suka zama salihai to Allah zai jibinci al'amarinsu ma'ana al'amarinsu ba zai zamanto ya susuce ba ba zai zamanto ya ɗaiɗaice ba in kuma suka zama na banza ba zan bar musu abin da za su saba wa Allah da shi ba in ji Umar ɗan Abdulaziz Allah yarda da shi to abin da za mu karkare bayani a kansa ‘yan uwa cikin jerin misalan da za su fito mana da nagartan wannan bawa na Allah Umar ɗan Abdulaziz lokacin yana khalifa an zaɓe shi shugaba na al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya ranar sallar idi ƙaramar sallah sallar azumi sai ƙaramar yarsa ta shigo gida tana kuka sai yake tambayarta me ya same ki kike kuka ta ce haba ya mahaifina yanzu kai a matsayinka na shugaba na al'umma gaba ɗaya a ce ‘yarka yau da tsohon kaya take sallar idi’ ƙawayenta kuma duk iyayensu sun ɗinka musu sabbin kaya alhali iyayen nasu matsayinsu bai kai naka ba ai dole na yi kuka in ji yadda take faɗi abin sai ya taɓa zuciyarsa shi kuma a lokacin ba shi da ko dirhami ɗaya balle ya je ya sai mata sutura idi amma abin ya taɓa zuciyarsa sai fita daga gida sai tafi gurin mai kula da baitulmal tredara kenan ya tafi gurinsa sai ce ya zo ya nemi alfarma shugaba ne ba wanda wuka da nama na hannunsa amma ya je gurin ma'aji mai ajiyar dukiya ta baitulmali ya je gurinsa roƙon alfarma sai ma'aji ya ce masa wata alfarma kake nema kai ko ya amirul mu'minin kana shugabanmu ai mu ya kamata mu je gurinka neman alfarma ba kai za ka zo gunmu neman alfarma ba amma wata alfarma kake nema ya ce ina so a bani dama in ɗauki albashina na wata mai zuwa idan wata mai zuwan ya zo ba sai an biya ni ba sai ce to ai ba abin da zai hana a baka dama ka ɗauki albashinka na wata mai zuwa amma muna da shara'i ma'ajini yake gaya wa shugaba ya ce amma ya amiral mu'minin muna da sharaɗi kafin mu baka wannan albashi naka wannan salari naka na wata mai zuwa muna da sharaɗi in ka cika sharaɗin za mu baka umar ɗan abdulaziz ya ce wani sharaɗi ne wannan ya ce ka ba mu garantin cewar za ka rayu wata mai zuwa har zuwa daidai lokacin da za a yi salari kana raye ta yadda in mun baka ba mu da tsoron cewar watakil mun baka yau gobe ka mutu sai zama mun baka kudin da baka yi aiki a wannan watan ba in ka ba mu garantin cewar har zuwa wata mai zuwa ƙarshen wata mai zuwa kana nan a raye muka za mu ɗau kuɗi mu baka to anan sai fasa tunda ai bai san rayuwarsa za ta kai ƙarshen wata mai zuwa ko ba za ta kai ba kaga wannan zai nuna maka fiqhun shi ma ma'ajin tunda yanzu fa bai yi aikin wata mai zuwa ba zai karbi albashin wata mai zuwa to yanzu in ya karbi albashin wata mai zuwa rai ya yi halin safa ya za a yi to wannan ya nuna maka cewar da shi umar dan abdulaziz da waɗanda suke mukarrabansa masu rike da sauran kujeru duka nagartattun mutane ne shi yasa sautari da dama shugaba ba shi kadai bane yake kawo tasgaro a gudanar da jagoranci da mulki har waɗanda suke kewaye da shi idan waɗanda suke kewaye da shi sun zama nagartattu ta wannan zai taimaka wa shugaban shi ma wajen zama nagartacce idan suka zama fanɗararru azzalumai ta wannan za su ƙara fantsama shi shugaban su ƙara halakar da shi su ƙara tambaɗar da shi kaga anan gurin umar ɗan abdulaziz tausayin yarsa ne kama shi ya zo neman bashin salari wanda in wata ya ƙare shi ba sai an biya shi ba to dube da cewa shi ma'azin shi ma mutumin kirki ne sai ya fito da sharaɗi cewar in har umar ɗan abdulaziz ya ba su garantin cewar zai rayu wata guda cur har zuwa lokacin da za a biya salarin wata mai zuwa ya yi wannan aiki na wannan watan to su ko ba abin da zai hana su ba shi salarinsa na wata mai zuwa to sai fahimci cewar fa'e wannan kamar jin kunne ake masa nasiha ake masa kwanakin tunda ba a hannunsa suke ba a hannun ubangiji ne kuma bai san yaushe zai mutu ba ko yaushe mutuwa za ta iya zuwa ta ɗauke shi kuma sai zama ya ci kuɗin da bai yi aikinsa ba sai ya fasa karɓan wannan kuɗi ya dawo ya ba da baki wa 'ya'yansa 'ya'yan kuma suka saurara suka ce mun fahimta kuma mun yi haƙuri to kaga wannan ya nuna maka nagartan shi Umar da kuma nagartan ƴaƴansa ayi hakuri bari mu karashe da kissa ta ƙarshe mu karkare akan ta sai mu je babi na gaba Umar dan Abdul Aziz ranan da aka zabe shi ya zama Amirul Mu'mini bayan yayi huɗuba a masallaci ya nuna irin tafarkin da zai tafi a kansa wajen gudanar da siyasarsa da jagorancinsa sai sauko daga kan mimbari ya shiga gidansa da nufin ya je ya kwanta ya yi bacci bacci na ƙailula wanda ake yi da rana sai ɗansa ya zo ɗan nasa da ya zo sai ke ce masa ya mahaifina yanzu yaya za a yi ka je ka yi bacci alhali an zaɓe ka a matsayin jagora nauyin mutane na wuyanka akwai wanda an cuce su kaza akwai wanda an danne musu kaza cikin haƙoƙinsu ba ka je ka yi ƙoƙarin ƙwato musu ba za ka je ka kwanta ka yi bacci sai ce ma wannan ɗa nasa sunan ɗan nasa abdulmalik bin umar bin abdulaziz sai ce ma wannan ɗa nasa ka san tun jiya rabona da banci tun da babbanka ya rasu jiya an je an yi jana'izarsa cikin dare yanzu na dawo kuma na haɗu da wannan jarrabawa cewa an bani jagorancin al'umma musulmi shine yanzu nake so in je in ɗan yi bacci in ɗan huta ko na awa ɗaya in ya so idan na yi baccin na tashi sai na je na faɗa wancan aiki da kake faɗi ɗan nasa sai ya ce masa yanzu kana da garantin in ka kwanta baccin za ka tashi a raye sai fasa wannan baccin sai ya fita cikin gari yana cewa ya jama'a duk wani wanda aka zalunce shi ya zo ya bayyana insha Allah za mu kwato masa hakkinsa to shine wani wani bayahude ya ce an danne masa filinsa an kwace filinsa an ba wa ɗaya daga cikin ɗayan abdulmalik bin marwan abdulmalik bin marwan yana daga cikin kalifofin da suka gabaci umar ɗan abdulaziz sai umar dan abdulaziz ya tambayi wanda aka ba wa filin cewar shin da gaske ne an baka ya ce eh da gaske ne an bani amma babana ne ya bani sai ya jiyo gurin ba yahudi ya ce kaji abin da ya faɗi ya ce ni dai ina so a mun hukunci da littafin allah ya ce to tunda ka ce a maka hukunci da littafin allah ba za a maka hukunci da rubutun wani ba to an kwace wannan filin daga gurin wannan mutumi da babansa lokacin da yake kalifa ya mallaka masa an dawo maka da filinka ga shi dai ba yahude ne ba musulmi ba amma duk da haka an masa adalci to ina ya ga musulmi to duka waɗannan dai za su fito mana da nagartar wannan mutumi umar ɗan abdulaziz kuma ba komai ya sa ya zama nagartacce ba sai dube ga asalinsa asalinsa kakarsa wacce ta haifi mahaifiyarsa nagartacciyar mata ce mai addini mai tsoron allah ta haifi yarta ta mata tarbiyya ta addini ta sanya mata takawa da tsoron Allah ita ma ta haifi ɗanta Umar ɗan Abdulaziz ta masa tarbiyya na addini ta sanya masa tsoron Allah shi yasa ya taso da wannan tsari ya taso mutum mai takawa mutum mai tarbiyya mutum mai sanin ya kamata mai sanin abin da yake kansa na haƙoƙi kuma ya yi ƙoƙarin sauke su Allah masa rahama to wannan shine kawo mu ƙarshen wannan kissa da muka karanta ta makon da ya gabata muka ƙare bayanin ta a wannan mako to gaba da za mu je ta gaba wacce na ga lokaci na ɗaga mana hannu ita ce ra'fatuhu wa rahmatuhu bil baha'il shafi na 235 har yanzu dai ana jero mana jerin falalar sayidina umar da nagartarsa Allah yarda da shi daga cikin jerin falalar sayidina Umar da nagartarsa ra'fatuhu wa rahmatuhu bil baha'i jin kansa da tausayinsa ga dabbobi jin kansa da tausayinsa bai takaita a kan iya mutane ba har ya zarme ya je kan dabbobi mutum ne mai tausayin dabbobi saboda yadda ya kula da ka'ida ta addinin musulunci cewa duk wani abu da yake da rai addinin musulunci ya ba shi kulawa wacce take ta musamman ya fahimci wannan daga tsari na karantarwa addinin musulunci sannan gwargwadon yadda ya zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amunana wa dabba sannan ya kwadaitar wajen kyautata wa dabba tunda manzon Allah ya ba da labarin karuwar da ta shiga aljanna saboda tausaya wa kare da ta yi gashi dai na farko ita karuwa ce karuwa kuma mutumiyar banza ce tana cikin mutanen da Allah ke fushi da su sannan kare shi ma na cikin dabbobin da aka nuna cewar idan sun aka rike su mala'ikun rahama ba sa zuwa gidan da aka rike karnuka a wannan gida din kaga shi ma ba dabba bace nagartacciya amma tare da haka karuwa da ta nuna jin kanta ga kare Allah ya mata afuwa ya sanya ta ƙarƙashin rahamarsa ta shiga cikin gidan aljanna kare ne yana jin ƙishirwa tsakiyar rana babu kuma inda zai samu ruwan ya sha yana ta lallagi kamar zai mutu yana ta zaro harshe waje yana ta haki ya zo jikin rijiya ba yadda za a yi ya samu ruwan ya sha ita kuma wannan karuwar ta ƙare yawonta na batsalanci da fandara tana hanyarta ta komawa ta yi kicibus da wannan kare kamar zai mutu don ƙishirwa sai ta tausaya masa ta cire ɗan kwalinta sai ta tsoma cikin rijiyar idan ɗan kwalin ya jika sai ta fito da ɗan kwalin wannan jikan da ke jikin ɗan kwalin sai wannan kare ya tsotse sai ta sake tsoma ɗan kwalin cikin rijiyar idan ya jika sai ta zaro ɗan kwalin sai wannan kare ya tsotse da haka har wannan kare ya sha ya ƙoshi ya kaɗa kansa ya tafi to wannan ya sa Allah maɗaukacin sarki ya mata afuwa ya gafarta mata zunubanta ya sanya ta cikin gidan aljanna to sayyidina Umar Allah yarda da shi gwargwadon yanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fahimci kimar dabba a gurin manzon Allah tunda manzon Allah bayyana cewar wannan karuwa ta shiga aljanna saboda rahama da ta yi wa kare sannan wata mata kuma ta shiga wuta saboda azaba da ta yi wa kyanwa kuliya mata ce mai ibada mai azumi mai addini ta sanya kuliya a cikin ɗaki ta kange ta har wannan kuliya ta mutu don yunwa sai ta shiga wuta me yasa saboda ta kange wannan kuliya ita bata ciyar da ita ba bata bude kuliyar ta fita ta zaga ta nemi abinci da kanta ba gashi dai mai sallah ce mai azumi mai kaza mai kaza amma sai Allah ya sanya ta cikin wuta to sayyidina Umar yayi la'akari da waɗannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yasa ya zamanto yana tausayin dabbobi to misalai da zamu hakaito dangane da tausayin sayyidina Umar ga dabbobi lokaci ba zai bamu dama ba sai Allah ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh